سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم من لا يرحم لا يرحم يا همة الشيخ هبري لنا بهذا المحضر فالتقى فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر
ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون الله يشكوا دشي بام بياني sai kuma kamar yadda kuka ji aka sani a wannan sura ta tare kissa ta annabawa da annabi ibrahim to shine allah sai ya adafi na cewa da icewa da annabinsu sallallahu alaihi wasallama na bi ibadi inni ana al-ghafurur rahim to sai adafi ne akan wannan wato ba su labari ya rasulullahi nabihim dinnan hum dinnan ibadi din dai wa wa bayina labari ya rasulullahi an bai fi ibrahima a bisa bakin annabi ibrahim su ne mala'ikun nan da suka zo masa su goma sha uku ko su goma sha ɗaya ala ayi halin dai a cikin su akwai jibrilu a ciki ba su labari ya rasulallahi to nan allah ya ce an zaifi ya zo da wato ainihin siga ta ifradi zaifi bako amma yana nufin jam'i duyuf an daifi wannan duk balaga ce irin ta Allah Allah ya ce ba su labari ya Rasulallah ya bisa bakin annabi Ibrahim is dakhalu alaihi yayin da suka shiga ga annabi Ibrahim faqalu sai suka ce salama suka gaishe shi da gaisuwa ta aminci in kala sai Ibrahim ya faɗa wato ainihin gare su inna minkum wajilun kasan bayan Allah ba sa rufa-rufa mu fa muna masu tsoro mu ina dan shakka shakka ina dan tsoro tsoro mu dinnan da kuka zo mana ba mu san ko muna dan tsoro akan lamarin ku mana ba mu gane ku suwaye ba su bayan Allah ba sa rufa rufa kaga ba ko ba ba iya je kira wani daga iyalan sai ce waɗannan mutanen kai ina da tsoron la'a su ya gayawa sun gaishe shi ya amsa ce amma ba muna ɗan tsoro a kan lamarinku da shakka-shakka don ba mu san ku ba
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قالوا سيبا إننا سكتل عن نبي إبراهيم كذا كجس أورو دمو hakika mu manzannin ubangijinka ne kuma mun zo ne muna masu baka bishara da samun ɗa wanda yake masani shine mai yawan ilimi shine ishaku ana ba shi bishara ba ɗa lokacin ana ba shi ko kuma da ɗa ismaila na na amma an daɗe ba a kuma haihuwa ba an mamance to shine za a kuma ba shi ɗa shine aka ce an yi masa bishara da samun ɗa wanda yake ma'abocin ilimi shine ishaku qala abashartumuni ala an massani al-kibaru fabima tubashshirun
qala wato sai annabi ainihin ibrahim ya faɗa gare su yace yanzu kun yi mun bishara da samun ɗa wannan istifhami ne yana kamar wato na shakku da yan kare shin yanzu kun yi bishara a gare ni da bisa cewa gashi kuma tsufa da girma ya same ni abima to da wani abu ne ne kuke iya yi mun bishara ma'ana da ɗa gashi na tsufa na ratattake قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين wannan kuma da istifahamin da yake yi ba wai yana inkarin cewa ba haka bane ko a'a na farko ko kwanto ne istifahamin nan na biyu kuma wato ainihin shi kuma nan ban mamaki ne ya yarda ya san za a iya komai amma da mamaki tsoho iri na ku ce kuna ma bishara da samun ɗa ƙalu sai suka ce bashar naka bil haƙi haƙiƙa mu mun ma bishara fa da gaskiya ne ba wasa ba ne fala ta kun min alƙaniɗina ya kai ibrahimu kada kasance cikin mutane masu ɗeba kauna daga samun ni'imar Allah قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون sai ya faɗa gare su yana mai tabbatar musu da sanin Allah shi yace ai babu ai babu mai ɗebe kauna daga samun rahmatin rabbihi ba mai ɗebe kauna daga samun rahamar ubangijinsa illa baluna sai mutane waɗanda suke batattu su ne kafirai قال فما خطبكم أيها المرسلون kala sai ya ce menene batunku ne me sha'aninku labarin da kuka zo da shi ya ku waɗannan manzan ma'aika manzanni na Allah ya kuma gane mala'iku ne
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين kalu sai suka ce mu an aiko mu ne zuwa wasu jama'u nan kusa da ku waɗanda suke mujirmi na mujirmai kafirai masu ƙetare iyaka su ne mutanen annabi ludu za mu shige ne zuwa can garin nasu shaizumu domin halakar da su
إلا آل لوط إنا لمنجوهم yace أجمعين za mu halakar da wannan alƙarya da mutanen garin face dai illa ala lodi sai a iyalan annabi lodi su ba za a halakar da su ba mana a cikin iyalansa wanda suka yi imani suka bi shi hakika mu masu tserar da su ne iyalan annabi lodu baki ɗayansu da sababin imaninsu da annabin إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
an ce sai dai matarsa domin mu mun riga Allah ce mun kaddara ta mun saka ta tana daga cikin waɗanda suke halakakku za a halakar da ita za ta wanzu cikin azaba saboda kafircinta da munafincinta ba irin cutar da bata yi ba ba ba matsalar da bata kawo annabi lodo ba ta raina shi ba ta ganin kilman sun kau kaɗan سبحان الله in ya ce abu ba kyau da mutanga ita kawar mutangarin ce ita take sanarwa kuma babban gida ne ake baki gurinsa ake ta bakin da ma an yi baki sai ta yi maza ta ba da alama ta sanar da mutanen garin an yi baki maza su zo su yi luwaɗi sai ta hau saman- sama sama ta kunna wuta da sun gano hayaki da wuta to gidan an yi baki sai su taho Mm, yan ta'addar farko kenan Allah ka kiyaye ta ƙidi kowa Allah ya tserar da shi sai ita Allah ta baraka wa ta'ala haka ya kaddara mata Allah ka kiyaye wannan shine baka kaddara tana tare da annabin Allah iyalan gidansa amma tana da cikin halakakku da haka kullum sai dai a nemi Allah ya bamu alkhairinsa ya tsare mu daga sharorinsa Mm.
فلما جاء آل لوط المرسلون ce yayin da kuma wato ainihin manzannin nan suka zo wa ainihin iyalan annabi ludu ta kadimul fa'ilin alal mafa'ul ne ka gani wala ma ja al mursalun ala ludin ne yayin da muta- mursa- manzanni na Allah su ne mala'iku suka zo suka zo wajen iyalan nan da jama'un nan na annabi ludu a can wannan gari قال إنكم قوم منكرون kala sai ya ce innakum haƙiƙa kun ji annabi ludu kenan hijir kenan kaji an shiga eh, annabi ibrahim an kuma shiga magana annabi ludu dama mun ce akwai kisasul anbiya a ciki haƙiƙa ku jama'u ne munkaru na ababen wato inkari mana munkarai abinda yake nufi waɗanda ba mu san su ba Eh, mu mun yi ma'ana ba mu san su ba mun karo na ababen rashin sani mu ba mu san ku ba in ji annabi lodu da suka zo na suka ce masa قالوا بل جئناك بما كانوا فيه suka ce يمترون bari mu mun zo ne ainihin zuwa gare ka mun zo maka ne da abin da jama'unka suka kasance suna yin musu suna kokonto shine afkuwar azaba da suke cewa suna aikata abin da suka ga dama na zuwa duburan maza Ba- wato ba abin da zai faru in yace ku bari saboda tsoron Allah kada a shiga wani ku bari ku bari su ce a'a to mu mun zo maka da abin da suke cewa ba zai zo ba shine azaba وأتيناك بالحق وإنا لصادقون hakika mu mun zo maka da gaskiya hakika mu kuma masu gaskiya ne cikin faɗin mu wannan فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون suka ce masa to fasri kai annabi ludu ka tafi ta tunda aka ce asra din nan kaga magana tafiya ce ta dare amma sai Allah ya rada fassarawa bi ahlika tafi da iyalanka da kadadin min al-layl a yanki na daga dare yanki yankin dare ka tafi dare ya dala sannan in bayan ka tura su sun yi gaba iyalan naka wattabi adbarahum ka bi kuma bayan su ma'ana ka bi su bayan sun tafi da kai da su su su fara yin gaba a nan ita ma wannan lalatacciyar matar tasa tana jin ita ma iyalansa ne ba yadda zai da ita kuma haka ta shiga cikinsu suka tafi ba ta tsaya ba ta bi su sun tafi yawwa wala ya tafi minkum ahadu kada ɗaya daga cikinku ya juya in aka fara tafiya kan wanda ya waiga ba don komai ba don kada su ga irin azabar da Allah zai yi a baya wanda diyawar goya gaya da Allah zai yi kulikulin kubara da garin ba daɗi shi sa Allah ya ce kada ku ga an kun kama don wanda ku shuɗe ku tafi hai su tumaruna zuwa inda aka umarce ku da ku tafi shine ƙasar sham ku bar nan nahiyar na falastin kubar kubar kubar sazzum sunan garin sazzum garin annabi lodo kenan wannan gari yana nan wani aka ratattaka ki aka aka aka zubo bala'i cikin sa
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع musbihin shikenan iyalan nan nasa suka tafi dama ƴaƴan annabi ludu bai da namiji ƴaƴa biyu ne mata yan mata ne su biyu ba wacce ta yi aure yana neman ma su aure su aure su daina bin dubura ga ƴan mata ku zo in ba ku auren ƴaƴana mata ku daina bin duburan maza ba kyau to idan 'yan matan sun yi imani da Allah sun yi imani da ta Allah ta hannun babansa suna tare da shi su ne al'ummar tasa wannan matar tasa ba ita ta haifi waɗannan ba wacce ta haife su ta daɗe da rasuwa wannan matarsa ce ta zama 'yar ta'adda ta ƙibi to su da suka bin da ya ci Allah da su ne ake nufi 'yan mata ne guda biyu ya fita da su daga wannan alƙarya ka tafi kuma zuwa sha shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qadaina ilaihi zalika lamr muka hukunta zuwa gare shi wannan lamarin na fitan nan shine muka yi masa wahayi da ya fita yayi haka kuma muka hukunta a garin nan an dadira haulahi cewa ƙarshen waɗancanan ka mutanen makaɗo'un zai zama abin yankewa musulhina a lokacin wato asubahi za a cika istisali za a cika azabar da za a yi musu zuwa asuba kawai asuba na yi za a yi a gama wai ba azaba kaga a nan za ka fahimta a cewa za a cika azabar zuwa asuba kamar za a yi ta yi ne tun dare in asubahin ya fita asubahin za a yi a gama kawai أكبر
وجاء أهل المدينة يستبشرون شكرا سنفتا النبي لوط يا تفي da shi da waɗanda suka yi imani da shi sai mutanen gari suka fito kuma na wannan ƙauyen mutanen annabi lolo mutanen sazo sai suka fito suna yin bushara suna murna suna tsalle suna celebration shikenan ai ya tafi ya tafi wa'annan baki kuma wato a farko maganar da yake nufi da cewa kafin tafiyar shirin da Allah yi masa tun suna nan duk Allah ya kaima wahayin ga yadda zai ga yadda zai ga yadda zai ya fita baki tun suna nan saboda haka annabi yana kan wannan umarni na Allah su kuma matan nan ta sanar da su cewa an yi baki baki matasa ba mai gemu duk shagirai ne kasan yan luwaɗi ba sa son mai gemu saboda haka wa'annan mala'iku sai suka zo dukkaninsu a basu a share shagirai ba gemu sai suka ce a to ba san abin da Allah yake ta shiryawa da annabi wato ainihin ludu ba da waɗannan baƙin da suka zo sai suka dinga leƙowa suna ganin baƙi kyawawa marasa gemu ba san mala'iku ba ne to cewar ga baƙi ya yi ga su yara kyawawa marasa gemu sai suka dinga celebration shine suka zo mutanen gari suka zo suna ta yastabshiruna suna ta murna suna ta wato ainihin bishara a junansu cewa maza sun zo yara yau za a yi barna
qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun yace wato waɗancan sai annabi lulu ya ce a'a wayannan mutanen da kuka zo kuna ta murna kuna tsalle na yi baƙi da Allah ku bari baƙi na ne kar ku kunyata na mana tun kafin ma shi ya tattauna da su suka fara wannan sai kar kar ku kunyata ni واتقوا الله ولا ku ji تخزون tsoron ubangiji Allah kada kuma ku baƙantar mana da rai ma'ana ku sa mana baƙin ciki قالوا أولم ننهك عن العالمين sai suka ce wai kai lodu ba mu hana ka bane ka rabu da mu abin- kana neman hana mu daga afkawa mutane su ne talikai mu da da maza muke harka ba mu gaya ma ka rabu da mu ba قال هؤلاء بناتي إن كنتم ce فاعلين ga yaya na wai- wai ba mu hana ka in bakin ka sun zo ka rabu da mu da ka daina hana mu daga barin baki ba in sun zo don bakin ka sun zo ka ban mu mana ni sha'anin mu da su sai ce a'a kakku haka ga waɗancanan ka yayaye na ne ga ‘ya'yana mata in kun kasance masu aikata sha'awar ku to ku zo ga ‘ya'yana mata a ɗaura aure a tabbatar da komai na sharaɗin aure da sadaki ku aure su yanzu yanzu ku je ku yi abin da za ku yi da su ba dai da maza ba a don kaga kan mai kan mai fasara ya ce ya ce ku zo ga ‘ya'yana in kun kasance masu yin luwaɗi to ku bar su ku zo ku yi zina da mata da ‘ya'ya A'a. haula'i banati in kuntum fa'ili in kun kasance masu aikata sha'awa ko ne ta motsa za ku yi amfani da maza to ku zo ga 'ya'yana mata an ɗaura muku aure ku je ku yi amfani da su mana mata su da maza suke yi babu kyau namiji da namiji Allah baya so za a ji hukuncin ma
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون Allah ya ce da ban tsaye rantsuwa daga cikin martaba da daraja ta manzon Allah صلى الله عليه وسلم daga nan Allah ya fara magana kenan da ma'aiki shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yayi rantsuwa da rayuwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi ni Allah na rantse da rayuwarka ya rantse da albarkacin rayuwar manzon Allah ya rantse da albarkacin hasken rayuwar manzon Allah Allah ya rantse da darajojin da suke cikin rayuwar Annabi Muhammadu yace haƙiƙa su wato mutanen nan na annabi ludu sun kasance ya mahuna suna masu fagamniya ne lafi sakaracin wallahi cikin sakaratihim wato cikin mayansu na wauta da sabon Allah
أخذتهم الصيحة مشرقين kenan sai kuwa tsawa ta jibrilu ta damke su mushrikina a lokacin wato hudowar rana
فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل Allah ya ce sai muka sanya madaukakanta safilaha ta zama makaskantanta shine jibrilu ya daga karkashin ƙauyen gaba ɗaya ya juya shi ƙasa ya dawo sama sama ya dawo ƙasa sai ya zama to karkashin karkashin alƙaryar ta juye ta koma sama karkashin ƙasan kuma saman kuma ya koma ƙasa da aka yi haka aka kifar da su wa amtarna alaihim hijaratan sai kuma muka yi musu ruwa a kansu na daga hijar na duwar watsu min sijjinin na daga wato dafaffen duwar watsu da tsakonkwani na wuta inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin yace hakika wancanan ka abin da ya faru ga mutanen annabi ludu wallahi akwai ayoyi da kuma dalilai a bisa kudura Allah lil mutawassimina ga masu wato duba da kuma yin izina da abubuwan ayoyin ubangiji
wa innaha labisabilin muqim hakika ita wannan alƙarya sazumu ta garin mutanen annabi ludu ta tabbata a bisa wato ainihin tafarki madaidaici anya ta mutanen ƙurayshawa da suke tafiya zuwa sham daga tsakanin madina da sham a wannan ƙauyen yake waje to saboda haka ya zama abun izina gare su don gashi nan suna ganin ƙauyen za su shige ta nan gurin ne ba halin shiga ko giftawa ta gurin ba a yi to wannan abin da allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa 'yan luwaɗi kenan wannan mummunan aiki ne Allah baya so su kuma suka ce su wannan suke so duburan namiji namiji ya je wa dubura wannan haramun ne kuma babban matsala ne hukuncin sama a shari'a hukunci guda biyu ne kuma dukkaninsu masu matsala ne na farko dai inda za ka gane matsalar luwaɗi sharri ne kuma bala'i ne wanda ya zama toshe ɗan ya gama shi da wannan da sharrin zuciya to ya shiga uku duniya da lahira domin hukuncinsa a shari'a kamar yadda hadisi ya nuna mana da mai luwaɗi da wannan aka yi wa luwaɗi kashe su ake hukuncin kenan yuqtalul fa'il wal mafa'ul Allah wal maludu yuqtal wannan ya luwaɗi da wannan aka yi wa luwaɗi kashe su ake babba ne ko yaro ba zancen balaga ana bilawa ne kawai suka ce idan wanda aka tarsasa yaro ne bai san bai isa balaga ba ba za a yi masa hukunci a kashe shi ba sai dai wanda ya aikata amma sauran mazahibu baki ɗaya sun tafi kawai wanda aka yi wa in dai ba tilasta shin aka yi ba ko da yaro ne bai balaga ba aka ja shi ya jawo ya je ake amfani da shi na luwaɗi shi ma kashe shi ake don barinsa cikin al'umma musiba ne ɗan luwaɗi ɗaya yana cikin al'umma to bala'i ne wannan shi ne hukuncin sannan kuma hukunci na biyu ya inganta wannan garin bayan jibrilu ya kifar da shi aka yi masa ruwan duwar watsu haɗe da ruwan baƙin mai na jahannama garin ya zama kogi a kife cike da duwar watsun jahannama aka jajjefe su duka suka zamanto sun halaka allah ya halakar da su sinadarin bala'in har gobe ya yi sama saitin garin ko jirgi baya bi ta wajen kuma duk abin da yi wajen a yanzu haka ya gifta abin ya halaka kenan ba a kuma ganinsa iyadiyya da turawa za su yi su binkici wannan wajen da wannan ƙauyen da annabi lodo ya allah ya sa ya fitar aka aka halakar da mutanen ciki duk mai turawa sun kasa gane wani bala'i ne a gurin abin duk da ya gifta gurin ya bata kenan to mu al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mafificin al'ummatai da allah ya zaɓe mu to idan har wani a cikin wannan al'umma ya yi sha'awa aikata wannan sharrin da wannan musiba to allah tabaraka ta'ala yana daga cikin musibar da yake ɗorawa mai yin wannan duk wani mai luwaɗi baya cikin al'umma annabi muhammadu don ba aikinmu ba ne idan mutum ko ya ɗauko wannan aikin na mutanen annabi lodo to tun a duniya ne za ka gan shi cikin al'umma annabi muhammadu amma an je lahira baya cikin al'umma annabi muhammadu wannan ya isa musiba duk wanda ya sake ya mutu ya bar duniya yana aikata luwaɗi an gwada ba ɗaya ba ba biyu ba ɗan luwaɗi ya mutu bayan an binne shi a je a buɗe ƙabarinsa baya nan ana binne shi Allah yake janye shi ya je a jefa shi a wannan ramin da wannan garin inda wannan bala'in yake duk ɗan luwaɗi can ake kai shi har a tashi alkiyama kuma a tashe su tare kuma su je su zauna tare to ya isa mutum kunya da bala'i a ce baya cikin al'umma annabi muhammadu allah ka kiyaye allah ka tsare kuma abin dubawa a yanzu tun da musibar karuwa take kuma hukunci ana yin hukumu bilkiyasi sannan kuma mata da mata da suke yin maɗigo tunda jinsin namiji da namiji Allah yi wannan hukuncin da wannan azabar don jinsi ɗaya ne yadda yahudawa suke so a duniya a ba da dama a dinga auren jinsi a ce namiji zai biya sadaki ya auri namiji ko mace za ta biya sadakin mace ta auri mace su je su ta maɗugo shi kuma ya je su ta luwaɗi amerikawa ba suna ta ƙoƙarin yin haka ba da yawa kasashen gabas wayancan la'anannu ai da yawa garuruwan da aka halatta musu haka suke yi to duk jinsi sha'awa sai an samu khilafin jinsi zakar wal unsa al unsa wa zakar idan zakar da zakar suka tada sha'awa suka yi wata ɓanna luwaɗi ne idan mace da mace suka tada sha'awa suka yi barnar maɗugo luwaɗi ne hukuncin da yake kan maza na kisa shine yake akan mata na 'yan maɗugo in an samu mace da mace kashe su za a yi in sun mutu kuma ba sa cikin al'umma annabi muhammadu allah zai ɗebe su ya zuba su cikin wancan kogin bakin man da Allah isa mala'ika ya dakawo garin tsawa ya yi rami ya fafake aka daga aka kifar duk wanne yake wannan aikin can za a je a sashi saboda haka ya kamata ko ya wajaba ya zama dole bayi musamman wanda suka yi da Allah ɗaya ne annabi muhammadu manzon Allah ne ya zo mana da addinin gaskiya kuma mana kai a nisanci hulɗa jinsiya bi jinsin wahid namiji da namiji mace da mace wannan ba karaman matsala ba ne dole a bari kuma an ki ji ba a ki gani ba ɗarren na mutuwa ta zo mutum ko ta zo mace suna irin wannan aikin abin ba zai ba su da kyau ba kuma an sani kan cewa wato rayuwar ba ta yin kyau kafin ba a kai ga mutuwar duk wanda ya ɗauki wannan ɗabi'a baya gamawa lafiya cututtuka da bala'i ma ya ishe su su ma matan da suke yin wannan ba sa gamawa lafiya ko mutum ya bari ko kai ya bari bude Allah ya tsare mu na'am inna fi zalika laayatin lil mutawassimin na'am wa innaha labisabilin muqim haka إن في ذلك لآية للمؤمنين hakika wancanan ka Allah ce wallahi izina ne da kuma wa'azi ga muminai abin da ya samu na bala'i ga mutanen annabi lodo abin da ya same su nan to izina ce da wa'azi amma ga muminai wanda suke ba muminai ba za su ji ne kawai su ci gaba da yin abin da suka ga dama Allah ya riga ya kaddara mutane mutum dan garin dan garin shadumu ne zai ci abin da ya ga dama kana jin ka a Kano ko kana mutuwa ka bar Kano har abada dan Kano garin Annabi Muhammad kuma al'umma ciki ta manzon Allah ce duk sai dai a jefa mutum a wannan a wannan kogin wanda a yanzu haka duniya ta sani ba mai iya gilmawa ta wajen saboda bala'in da Allah ya tara a gun duk wani ɗan iskan da yake luwa da ko yar iskan da take maɗugo mutuwa ce kaɗai za ta ana mutuwa ce za a kai mun ce mun gani an yi ba ɗaya ba ba biyu ba an je an tabbatar wane ya mutu yana neman maza yana luwaɗi an binne shi ran kwana uku an je an tona kabarin akwai wanda ran da aka binne shi ma aka je aka kwakule ba kowa a kabarin ta ne an ja shi an kai shi can kogin yana cin ubansa Allah ka kiyaye mu wannan dan aka to izina ce
وإن كان أصحاب ليكة لظالمين yace hakika wato haka lamarin yake mutanen ashabul aikati wallahi sun kasance azzalumai da sababin karyatawarsu annabinsu su ne mutanen madayana wanda suka mutanen annabi shu'aibu kenan an shiga kuma kisar annabi shu'aibu da kuma wato ainihin mutanensa
فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين Allah ce mun yi azaba gare su da muka halakar da su da tsananin garji su mutanen annabi sha'ibu don karyata wasu da wulakantar wasu da annabi sha'ibu da wato aikata kuma gari ne ƙauyen garin ne eh, da mai bishiya wadan ƙarƙashi duk garin ma yake saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun musu azaba kuma azaba su da aka yi musu kawai wani irin garjin rana Allah ya buɗe musu gaba ɗaya suka gasu suka soye rana kawai haka huda su to su ma da mutane ma su biyun mutanen annabi ludu garin nasu shadum da kuma ainihin alkaryar nan na aikatu na mutanen annabi shu'aibu labi imamin mubin suna bisa tafarki bayyananne a hanyar maka zuwa sham daga makan za a tafi mutan maka ku yi izina ku lura ku bi manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wayannan ƙauyukan guda biyu suna nan a fili a hanya ga hanyar garin in za ka je ka je ka gani suna nan
ولقد كذب أصحاب الحجر yace المرسلين hakika kuma ashabul hijiri ma'abota garin nan na hijiri guri ne tsakanin madina da shan yake su samudawa ne su ne mutanen annabi salihu su ne ashabul hijiri to hakika waɗannan mutanen sun sarrafantar da manzannin allah da ƙaryatawarsu annabi wato ainihin ah, salihu kaga ƙaryata annabi ɗaya baki ɗaya an ƙaryata annabawan kenan isa shi kaɗai ne salihu amma Allah ya ce kazzaba ashabul hijr al mursalina sun sarrafantar da manzannin Allah baki daya saboda sarrafan ta wasu annabin su salihu nan ne sunan sura ya fita ko dama ambace ta hijira ne da sababin za a zo da kissar ashabul hijr a cikin ta su ne mutanen annabi salihu
وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها rubin معرضين Allah ya ce mutanen annabi salihu kuma muka ba su wato ainihin ayanmu ko ayoyinmu wani ayoyin namu kuwa shi ne taguwa ta annabi salihu da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su su a gauda musu imani fakanu sai suka kasance ma'urumi na suna masu bujirewa an har daga barin wannan ayar da Allah ya bayar taguwa kar su taba ta su barta ta sha yau gobe su sha kar su cuce ta kar su komai su tsaya su tsaya su rike kar su ki- su kiyaye wannan ayar shine abin da aka ba su sai ba su yi tunani ba ba su tsaya sun yi wato nazari akan lamarin Allah da ya ce su kula ba kar su taba wannan taguwar sai suka suka ki suka kashe ta وكانوا ينهتون من الجبال بيوتنا sun منين kasance wato ainihin ah, mutanen annabi wato salihu samudawa don karfinsu da karfin jiki da girman jikinsu suna rarakewa daga dutse su riƙi gidaje suna kwanciya a ciki ɗakunansu amintattu sai su samu babban dutse su ba sa gini sai su sa dutse su sa su sa abun fafake dutse dan yaro ɗaya kawai yanzu sai ya fafake maka dutse ina fafake dutse dutsen daga nan zai kai wajen zai kai magon ya fafake kuma ya shiga ciki ya fafake ya dakuna ya girman jikinsu haka suke sikwanciyarsu su ba sa yin gini saboda ƙarfinsu da yawan duwar waɗanda suke da shi kuma su yi kwanciyar su amintattu kuma manya-manya ne shirga-shirga ne eh, shi sa sai manyan duwar wazo suke kwakulewa tunda idan yanzu dan dan karamin dan yaron sun da zai kwanta a ƙasar nan cikinsa ya haura wannan tudun sosai ne in wani ya miƙe nan sai sai ya kusa zuwa dabai manya ne kafafuwansu saboda to in takamar ka kana da wani ƙarfi ko kana da wata dabara wayannan sun fi ka amma Allah ya kace-kace da su ka Allah ya ƙara annabi daraja ba dan manzon Allah ba da Allah ya yi alkawari ba zai halakar da mutanensa ba ba zai su zuwa musu azaba kuru-kuru irin yadda aka yi wa mutanen baya ba saboda martabarsa da kunyarsa da Allah yake ji da abin da wannan al'umma take da nau'o'in azabobin duk da aka yi wa magabatan da suka shuɗe na na al'ummatai sai an ninka an yi ninkin ba ninkin ana yi mana saboda abin da wannan al'umma take yi mafi yawan al'umman da suka shuɗe ba su yi ba duk al'ummatan da suka shuɗe da fajircin da suka yi ba a samu masu neman duburan maza 'yan uwansu ba sai al'umma ɗaya gari ɗaya mutanen annabi lut amma mu yanzu ya abin yake zinan nan ko a lokacin da abin gudu ne in an samu wani gari an samu wani yayi zina mamaki ake ana gewaye garin ba a zuwa mu ya zina take yanzu har ma da wani abu a cikin zina ma da yanzu aka sani sunansa fyaɗe kuma idan cin mutunci da kisa da tara hanya da ake yi a lokacin da aka yi na mutanen da suka yi tun su fir'auna to yanzu ana yin abin da a lokacin ba a yi ba yanzu hake da nafa ake yi a ɓoye mutum sai da an ce ana ana tara hanya a kwace dukiya ko kuma an zo farmaki a zo a yi kishe-kishe to yanzu na yanzu abin ya ninku ninkin ba ninkin shi sa jinjina wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga mu wannan al'ummar masu kirkinmu da lalatattunmu mu girmama shi mu jinjina masa ya zama dole ko ba komai Allah ya rufa mana yana rufa mana asiri da sababin albarkacinsa alaihi salatu wassalam ya alkawari ba zai girgizar da mu ba zai halakar da mu ba zai yi mana ruwan wuta ba ba za a sa jibrilu ya mana tsada ko ba dan annabi ban aka fara wa wannan al'umma tsawa da jibrilu wallahi abun ba adadi saboda haka Allah ka dafa mana ka taimake mu ka ba mu ikon bin Allah Allah ka tsare mu sharrin shedan waɗanda kuma suka afka cikin wannan bala'o'i na maza da mata Allah ka tsamo su
فأخذتهم الصيحة مسبهين wato sai tsawa ta jibrilu ta kama su muslihina suna ababen wayar da gari lokacin asubahi duka kowannensu sai ya zamanto a kikkife
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون abinda suka kasance suna tsoruruka na daga azaba wato wato kuma agana baya isarwa baya tunkudewa anhum daga barinsu abinda suka zamanto suna tsoruruta na aiki da suke yi su kwakula dutse su yi gini su tara dukiyoyi biliyoyi yadda suka ga dama suke yi da kuɗi da dabbobi su ci abinda suke so su wato mutanen ainihin samuda mutanen annabi salihu wannan abin duka ma agana babu yana isan musu baya isan musu azaba mana baya iya tunkuɗe musu azabar Allah وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفه الصفح الجميل Allah ya ce wa ma khalaqana samawati mu su ubangiji Allah ba mu halicci sammai wal arda da kasai ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su illa bil haqqi face sai da gaskiya wa inna sa'ata haqiqa lokaci shine alkiyama la tiyatun sa'a alkiyama mai zuwa ce ba makawa sai ta zo duk abin da za su yi na karyatawa karka damu ya rasulallah wannan tasliyanci ne Allah yake wa manzon Allah sai ce fasfah kai rangwami ana daga barin wato damuwa akan mutanen ka ya rasulallah as-sahal jamil kuma wato rangwami da bijirarwa wanda yake kyakkyawa inna rabbaka huwal khallaqul alim hakika ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dama mun gaya muku karshen suratul hijri zance ne na Allah da manzansa ko to shine Allah ya fara hakika ubangijinka Allah shine wato ainihin mai halitta ma'ana ga dukkanin komai al'alimu kuma masani ne da komai da komai
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم Allah ce hakika Musa Allah mu ne muka baka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sab'an bakwai min almasani na daga bibiyu shine Fatiha kamar yadda aka rawaito cewa sab'ul masani Fatiha kenan abinda ake nufi an yi maganganu da yawa akan ce mata sab'al masani to wato ana karanta ta da ita Fatiha a sallah raka'a daya biyu zaman tahiya a wannan raka'a biyu an yi fatiha biyu kenan idan ka tashi za ka yi wata raka'ar za ka yi mai raka'a hudu ce raka'a daya biyu fatiha fatiha biyu fatiha biyu idan ko mai raka'a uku ce za ka yi fatiha fatiha biyu wannan biyan ake nufi idan sallah mai raka'a biyu ce kamar asubahi fatiha fatiha biyu ce saba'al masani kenan ko ko a'a ana nufin fatiha kamar yadda muka yi ta faɗa cewa sau'ul masani ɗin nan fatiha ayoyinta bakwai ne kuma kowace aya ɗaya tana ɗauke da mukami ɗaya daga cikin manya-manyan mukaman nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shine da aka ce mata sab'ul masani in ka ga dama za ka iya cewa wato fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan daga cikin mukaman annabi alaihi salatu wassalam shi ne aka ce annur rahmanin rahim alhidayatu kaga aya mukami maliki yawmiddin alqabru aya mukami iyaka na abudu wa iyaka nasta'in albasru آية مقام اهدنا الصراط المستقيم shine kuma wato ainihin ana nufin wato ainihin wato hidaya aya mukami siratal ladina an'amta alaihim ta shida shine wato ainihin at-tauhid malami garin magrubi alaihim waladdalin shi kuma aya sai aka ce shi kuma gairul maghdubi alaihim waladdallin shine alqabul aya mukami to kowace aya daya ta dauki mukami daya kuma wannan mukaman duka na manzon Allah ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ake ce mata sawal masani kowanne ka fassara yayi mu ne muka baka sawal masani fatiha kenan haka aka rawaito buhari da muslim sun ce abinda allah yake nufi da sa'ul masani aka ji fassarar su daga manzon allah shine wato ainihin alquran fatiha wal qur'an al azima mu ne ko muka baka alqur'ani wanda yake mai girma
la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum ولا تهزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله لا تمدن عينيك saboda haka da wannan falala da baiwa da muka baka na sabon masani da alkur'ani mai girma ya rasulallahi kada ka mika idaniyarka zuwa abinda muka jiyar da shi muka jiyar da wato waɗansu jinsosi daban daɗi da shi na duniya minhum daga gare su kada ka dubi duniya ko masu duniya ko abin duniya ba ruwanka da shi ya rasulallah tunda mun baka alqur'ani an baka fatiha ya ishe ka wala tahzan alaihim kada kuma ka yi wato bakin ciki akan waɗanda suka samu duniya suka ƙi bin addinin Allah ka kyale su baka da bakin ciki kyale su kai dai rike abin da muka baka wafir jana haka ka kuma wato kwantar da haƙurƙuranka da janibinka lilmumini na ga mumine ma'ana ka yi tausasawa a mu'amalarka da mumine waɗanda suka yi imani da Allah suka bi ka cikin kaɗai ta Allah ka tausasa musu kuma ka dinga wato ainihin jin kai gare su وقل إني أنا النذير المبين كفدا غريس يا محمد صلى الله عليه وسلم كشني حقيقة أنا النذير نيني واتو مي غرغدي دا عذابر الله ga waɗannan ainihin suka gibin Allah na gargadantar da ku kada azaba al-mubin bayyananne ya sauka a gare ku kama anzalna ala al-muqtasimin kamar yadda muka saukar da azaba a bisa waɗanda suke masu kusawa da shishigi na daga yahudu da nasara
allazina ja'alu al-qur'ana ibin sune waɗannan da suka sanya alƙur'ani ko kuma da sauran dukkanin littattafai na Allah suka sanya shi yanki-yanki su kafirce da ba'ari su imani da shashi فوربك لنسألنهم أجمعين Ubangiji Allah ya ce na yi rantsuwa ya Rasulullahi da Ubangijinka shine ni Allah tabbas hakika wallahi ni Allah sai na tambaye su baki ɗayansu عما كانوا يعملون a bisa abin da suka kasance suna aikatawa ko suka aikata
فاصدع بما تؤمر ya Rasulullahi وأعرض عن المشركين ya rasulallahi zartar da abin da aka umarce ka fasda'a bima umar bayyanar da abin da aka umarce ka ka zartar da shi kar ka saurari kowa Subhanallah.
faɗi gaskiya ya rasulallahi fasakwai wa arir to don haka a wa'azi me za a rufe illa iyaka mutum ya ce amma habaici duk mai wa'azin da ba ce ya habaici ba bai cika mai wa'azi ba saboda faɗi ake mu gyara kuma haka manzon Allah ya zo gashi Allah ya ce faɗi bayyanar karka ɓoye wa are ka kau da kanka anil mushrikina daga barin mushrikai إنا كفيناك المستهزئين wannan kafin ai umarni da yaki ne fa aka ce wa'azi duk abin da za su ce kar ya fara kar ya fasa wa'azi duk zagin da za su yi su yi ya kau da kai kawai ya ci gaba da kai da wa'azi izgilancin kuma da su- izgilancin kuma da suke yi maka ya rasulallahi inna musa allah kafai nakal musa ina muna isan maka sharrin nan na masu izgilanci irin su walidu dan mugira eh waɗannan da- da- da sa- sababin su wannan da eh, abin da ya faru da abin da suka dinga yi da abin na na iskanci da da isgilanci a jibrilin ya zo ne eh ai shi ne eh, to ana nan kaza irin wannan سبحان الله eh to shi ne Allah ya ce ba komai kyale su ka kyale su ni zan isan maka su manyan da suka fi kowa isgilanci akwai walilu dan mugira akwai asi dan wa'ilu akwai addi dan kaisu akwai al'asod bin al-muqallab din nan sannan akwai dan abdu ya busa akwai kuma wato abu jahal sannan akwai wato abu lahab wayannan su ne ayar ma ta sauka da sababinsu da can mutunci da iskanci da suke wa manzon Allah babu lokaci da kowanne sai ka ji irin abin da yi ga manzon Allah akan Jibrilu yana sauka gare shi da irin abubuwan da suka dinga yi hadda masu ɗaukan takaddu ko abin rubutu su je suna ihu ga Jibrilu ya sauka "Eh, ga abin da ya sauka suna shakiyanci shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna kafaina kal mustahzi'ina to inna kafaina kal mustahzi'ina nan kat ce mai shehu yana cewa da inna kafaina kal mustahzi'ina na fi karfin da shaki ta wani lalatacce mun danne shi da albarkacin karantawa mu inna kafaina kal mustahzi'ina saboda haka kowa ya san adadin da muke yi a zawiya na izinin maulan mu shehu ko guda saba'in ko to mutum ya lizauci safe da yamma sannan kuma babban adadin da mutum zai iya ɗauka a ƙasha in dai mutum ko a sati ne zai karanta a ƙasha banda wannan saba'in saba'in ɗin to zai rayu lafiya duk wanda ya nufo ka da sharri kuma to zai ji ba daɗi kowa ya rike ina kafa ina kalmustahzina Allah ya tsare mu
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف su يعلمون waɗannan masu izgilancin gare ka ya rasulallahi su ne waɗannan da suke sanya wato ainihin ubangiji Allah tare da wani ubangijin mana suke yin shirka fasaufa alamuna da sannu za su yi sanin ƙarshen lamarinsu da daɗi ko ko babu daɗi ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون na'am فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين Allah ce hakika tabbas wallahi Musa Allah na alamu muna yin sani annaka cewa kai ya rasulallahi yau bai sadruka kirjinka yana yin kunci bi ma ya na da abin da masu izgilancin nan suke faɗa suke gaya maka mu hakika mun san abin yana damunka babu komai za mu yi maka maganin su izgilanci da suke ma da ƙaryatarwa ka kyale fasabbih bihamdi rabbika yi tasbihi cakuɗattu kana mai tasbihi da godiya ga ubangijinka Allah kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi subhanallahi wa kun ka kasance kuma minas sajidina daga cikin masu yin sallah ma'ana masu yin sujada ga ubangiji Allah ta'ala
واعبد ربك حتى ياتيك اليقين bauta wa ubangijinka ya rasulallahi yi ta bauta kai ta azumi kai ta sallah kai ta zaka kai ta hajji ya rasulallahi kar ka bari ita sallah hata ya ta yaka yaƙinu har sai yaƙini na Allah ya zo maka shine mutuwa Alhamdulillah. kada mutum ya ce zai daina sallah ya san Allah a'a yin bautar Allah ake har yaƙini abinda ake nufi da yaƙini ba yadda wasu suke fassara yaƙini a wasu ƙasashe ba wai yaƙini shine yayin da ka ji ka yarda Allah shine Allah ka tabbata shi ya halice ka shi ya komai da komai to yayin da ka kai wannan matsayi ka gane haka to babu bukatar yin sallah kuma ba bauta ka kai kan yaƙini amma suka ga wasu suna sallah suna mamaki a هذا عاقل حتى الآن ما أدرك اليقين mutum mai hankali har yau bai fahimci yaƙini bai zai wai to ba haka ake nufi ba abinda Allah yake nufi da alyaƙini a nan ya gaya wa manzon Allah kuma da mu ake kai ta bauta wa Allah har sai yaƙini ya zo maka me yaƙini shine mutuwa Allah ka wanzar da mu akan haka da sauran da sauran ce ba na'am سورة النحل مكية وهي مئة وثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم suratul nahali wannan sura an ambace ta suratul nahali domin a ciki akwai kissar wato abbatan nahali shi sa aka ambace ta da suratul nahali kuma an ambaci wannan sura ma da cewa wato suratul na'ami akwai ambatan ni'imomin Allah da yawa a ciki an ambace ta da suratun ni'ami saboda ambatan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi a ciki ayoyinta kuma 128 sai dai aya guda daya ita ce wa in aqaftum fa aqimu bi misli ma uqiftum bihi ita wannan ita ce kawai ba a Madina ba Allah ta wannan aya kuma wannan sura kuma ta kunshe abubuwa kamar haka ta kunshi magana akan ta Allah da kuma yaƙi da mushrikai da tabbatar da wato ainihin tauhidi inda suke ƙaryata kaɗaituwar Allah kuma suke riko da gumaka da bautar waninsa wannan kuma a cikin wannan sura ta daga mawdu'an da ta tare ta haɗa mawdu'i akan maganar tabbatar da alkiyama inda suke ƙoƙarin korewa suke ƙoƙarin cewa babu ita sannan ta tabbatar da kuma wato ambatan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bayi na ainihin ni'imarsa gamammiya wacce ta haɗa kowa da kowa sannan a ciki kuma akwai ni'ima keɓantacciya da Allah ya keɓanci bayinsa ɗarkaka ta imani duka a cikin wannan ayar za a ji waɗannan abubuwa sannan kuma da hidabobi na girmamawa da kambamawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa manzon Allah da kuma wato ainihin tasiliyantarwa daban-daban da suka shigo a cikin wannan aya sannan da irin kuma abubuwan da kafirai suka dinga faɗa ga junansu na tahakkumanci da isgilanci na cewa alkiyama za ta zo alkiyama za ta zo har suna yin isgilanci suna cewa ta kusa ne ta kusa ne to duk za a ji irin raddin da Allah tabaraka wa ta'ala da tunkuɗa waɗannan akidoji nasu da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi da kuma sauran kissoshi daban-daban da Allah ya yi na waɗansu jama'u da suka gabace jama'unmu kuma za a ji dai a ciki in an zo kowanne Allah tabaraka wa ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim
أتي أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى أما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون
فالله تبارك وتعالى دليل السوكا gaggautawar kafirai da zuwa na ainihin wato alkiyaba da ake fada kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da zuwar alkiyama da kuma maganar wanda suka kibi azabar Allah tana tattana nan tafe to shine suke wai ganin mushrikan maka suke gaya manzo Allah har yau azabar ta ki zuwa ne eh ai ta yi jinkiri ko ko har yau alkiyama ta ki ta zo ne kana cewa rana alkiyama za ta zo me isa ne aka samu wannan jinkirtawar shi ne abdullahi dan abbas ya ce wannan tambayoyin da wannan maganganun da suke ta gaya wa manzon allah shine dalilin saukar wannan sai allah ya tabbatar musu lamarin allah ma gaba ɗaya ma ya zo a ta amurullahi lamarin allah shine alkiyama da kuma azabar da kuke sauraron aukuwarta to ai ta zo fala tastajilu kada ku zama kuna masu gaggauta neman ta kuna neman ina take ai saboda tsananin zuwanta da tabbatar wadda saukarta Allah tabaraka ta'ala ce ta ma riga ta zo subhanahu sarki ya tabbata da girma da ɗaukaka ga Allah wa ta'ala ya girmama ya ɗaukaka amma yushrikuna da abin da suke shirka da shi yunazzilul mala'ikata shi ne yake saukar da ainihin mala'iku bin ruhi da kuma ruhu a cikin su shine jibrilu ko kuma yana saukar da mala'iku ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wahayi min amrihi daga lamarinsa da nufinsa yana saukar da mala'iku shi allah da wahayi a cikin waɗanda yake aukawa da wahayi shugabansu shine jibrilu shine yace bin ruh yana saukar da wahayi min amrihi daga lamarinsa daga kudurarsa kenan yana saukar da wahayin nan alaman ya sha'u min ibadihi a bisa wanda ya so daga cikin bayansa tsarkaka su ne annabawa mafificin su duka shine annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abinda yake saukarwa a gare su kuwa a nan zuru wato su zamanto suna masu tsoratarwa da wa'azi ga ainihin bayi su bar kafirci suna tsoratar da su da wa'azantar da su da ainihin azabar Allah su yi sani cewa la'annahu cewa ubangiji wa'azin da za su yi musu sanar da su annahu cewa shi Allah la ilaha babu wani ubangiji abin bautawa da cancanta babu wani ubangiji mai halitta mai rayawa mai kashewa mai arzutawa illa ana sai ni in ji Allah ka ku manzanni abin da yake aiko su da shi kenan su gaya musu ku sanar da su ba mai yin wannan face ni fattaku ni saboda haka ku bayi ku zama kuna masu jin tsoro na ni Allah shi Allah daga cikin aikinsa khalaqas samawati wal arda shine ya halicci samai da kasai bil haqi da gaskiya tabbas shine ya halicce su ta'ala ubangiji Allah ya girmama ya daukaka amma yushrikuna da abin da suke ainihin hada tarayya da shi na daga gumaka da waninsa
ya tambaya ne akan a noma na wai idan za a yi zakka ta noma na sai ya zama idan misali ya noma gero ya noma dawa to sai ita dawa ita kaɗai ta kai nisabi geron shi kaɗai ya kai nisabi ko kuma haɗa su ake su kai nisabi jinsi ɗaya ne su na Eh, eh, akwai ajinansu akwai jinsu idan gero da dawa da maiwa duka waɗannan suna jinsi ɗaya ne Eh, idan kuma mutum ya ce bai yarda da jinsantakarsu ba to sai ya fitar da jinsin gero in ya kai nisabi sai ya fitar idan na dawa ya kai sai ya fitar amma idan aka koma abinci abin mukutatu za a ga da gero da dawa duk jinsi ne wasu kuma suka ce a da gero da maiwa jinsi ne in yin geronka bai cika nisabi ba mai waka ta haɗu ta cika nisabi sai a fitar amma da dawa ɓangaren ja da fara su kuma jinsi ne saboda haka wanda ya tafi akan cewa gero da dawa akwai bambanci a jinsi to sai dawa ta kai nisabi za a fitar mata da zaka ba za a cika da gero ba idan gero ne jinsi ɗaya to sai ya kai nisabi sannan za a fitar da ainihin nasa ba sai an haɗa shi da dawa ba in kuma mutum ya tabbatar da cewa da jinsin gero da jinsin dawa jinsi ɗaya ne za a haɗa su a fitar da a fitar da zakka sai wannan ya cika wannan alhamdulillah na'am na'am